نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 20 شدة غوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دار دلي هدو da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul qasas a wannan masallaci da makarantar da ke cikin wannan makaranta na sayas burja muna fata allah subhanahu wata'ala ya ƙara yi mana jagora da samu dace da gaskiya da yin aiki da ita ƙarya kuma Allah ya ba mu ikon yin watsi da ita a muna cikin suratul qasas mun tsaya daidai aya ta goma sha hudu yau za mu tashi kan aya ta goma sha biyar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الله سبحانه وتعالى wato kamar yadda alkur'ani ya saba kamar yadda aka saba gani a cikin alkur'ani akwai shafe abubuwa da yawa mana an nada labarai an tattare su masu tarin yawa a nan wurin wanda ita kissa ita ke nuna mana wato labaran da aka tattare cewa annabi musa alaihi salam ya tasa a cikin katafaren gidan sarautar fir'auna kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ake lissafa 'yan gidan ne. A wata riwaya ma an ce, wato annabi Musa ana kiran shi da ɗan fir'auna. Saboda a gidan ya girma. Yaushe sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa dakhalal madina annabi Musa ya shigo garin wannan gari din. Malamai sun yi sabani akan sunan wannan gari malaman tarihi amma da yawancinsu suna cewa wani gari ne da ake ce ma manafis a cikin ɗaya daga cikin garuruwan misra ne wanda suke arewacin ƙasar misra ko kuma arewacin na'am garin misra annabi musa ya shigo wannan garin ala hini ghafla akan lokacin rabkana lokacin rabkana shine lokacin kwanan rana da rana tsakiyar rana kasan tsakiyar rana za ka ga ko ina abin da harakoki sun ɗan tsaya tsakiyar rana mu lokacin kwanan ranar mu bayan azahar ne zuwa la'asar su kuma laraba lokacin kwanan ranar su daga ƙarfe sha ɗaya ne zuwa azahar amma mu muna kwanan rana ne daga azahar zuwa la'asar wannan lokacin za ka ga abubuwa sun nan tsaya saboda kowa ya je wani ya je gida ya huta wani ya je gida ya ci abinci wani ya shiga wurin hutawa haka dai za ka gani an sauka daga aiki duk ma'aikata kaga galibi duk kowa na gida to a irin wannan lokaci ne annabi Musa ya shigo gari lokacin rafkana lokacin da mutane duk suna hutawa lokacin watsuwar mutane lokacin da hanya za ka ganin kusan mutane da sun yi kadanci a cikinta. An ce, Fir'auna ne ta wannan lokacin annabi Musa ya hita wani wuri ya dawo sai ya iske Fir'auna ya hita kuma hita duk inda Fir'auna za ta yi da shi ake tahiya shi ma dora ya bisa doki amma dokin shi kwalliya saboda dan gida ne to sai ya zo ya samu sun hita shi ne sai ya bi bayan su yana zuwa sai iske suna hutawa gaba ɗayan su duk sun yada zago abin nan sun yadda zango wannan gari suna hutawa to shine a irin wannan lokaci babu kowa duk abin nan motsi da kai da kawo dai ya rage wa wajada fiha rajulaini sai annabi Musa ya samu mutane guda biyu a cikin wannan garin yaqtatilani suna fada suna rigima suna abin nan suna kokarin yin fada kenan hada min shiyatihi wannan ɗayan mutunan yana daga cikin jama'an annabi Musa dama abin da ake ce ma shi'a su ne jama'a waɗanda suka tattaru bayan wani mutum su ake ce ma shi'a saboda ita kalma ba wata mummunan kalma ba ce sai dai abin da mutum ya yi shi ne mummuna amma ita kalma ba ta da wani muni muna fahimta ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yabe ta kuma ya bata ta in kayi abin kwarai to kalma ce mai daɗi in kuma kayi abin banza to kalma ce mummuna Allah ya ce wa inna min shi'atihi da Ibrahim lalle annabi Ibrahim yana daga cikin jama'a annabi Nuhu alaihi salam da Allah ya tashi bata ta kuma Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle waɗanda suka rarraba addinin suka zamanto shi'a shi'a wannan Allah ya bata su Allah ya kushe su ya zarge su abinda suka yi baya da kyawu to kuma nan kaga Allah yana yaban ita kalma din ne ko yace hada min shi'atihi wannan wanda suke rigima din guda biyu yana daga cikin mi wato dangin Annabi Musa alayhi salam wa hada min aduwihi wannan kuma yana daga cikin makiyan shi ma'ana yana daga cikin dangin Fir'auna ana ta rigima ya samu mutane guda biyu ɗayan bangaren shi bani Isra'ila da kuma yan bangaren su fir'auna kibtawa fastaghathahu alladhi min shi'atihi sai wannan wanda wato yake daga cikin jama'an annabi Musa alayhi salam sai ya nemi gudunmuwa da agajin annabi Musa alalladhi min aduwihi akan wannan wanda yake daga cikin makiyan shi an ce ya game da shi bisa hanya ne shi wanda yake cikin dangin fir'auna cikin ma'aikatan gidan fir'auna ne an ce ma mai dahuwa abinci ne ya ɗauko itace ne za ya tafiya sai ya ce ma wannan daga cikin bani isra'ila ɗin ya ɗauka ya kai mai a inda ake gashin biredi a huru furn wurin gashin biredi ya je kai mai shi can saboda aikin shi kenan shine ke gasa biredi ko gurasa ko waina ma'ana dai abin da ake gasawa da fulawa shi kuma yace ba ya dauka yace ya gaji da wulakancin da ake ba ya dauka suna sa in sa sai ga annabi Musa alaihi salam shikenan annabi Musa yace mai ka kyale shi muna ta yace ba ya kyale shi kai ma in baka in baka hankali yana ya azama duk da ya san shi dan wane ne ya san dan gida ne dan gidan sarki ne shi ma mai barazana shikenan aka ce annabi Musa ya waiwaya haka ya waya ba mai gani inda lokacin hutawan mutane ne ya diba dama da hagun shi gaba da baya gaba kowa sai mai haka da Allah ja daga nan sai wuce kyale shi wannan ja daga nan din da ya mai fa wakazahu Musa sai annabi Musa dan ture shi haka fa qada alaihi shikenan sai annabi Musa ya gama da shi ana sai ya kashe shi faƙaba alai ana nihin faraga minhu ya gama da shi da larabci ana cewa qadaituhu wa qadaitu alaihi na kare shi kuma na kare akan shi ana na kare da shi na gama da shi annabi Musa ya gama da shi faqaba alaihi sai annabi Musa ya sanadiyar mutuwa shi ya mutu amma annabi Musa bai yi da niyyar kashe shi ba domin fa wakazahu alwakzu shine ka ture mutum haka ture yana kashe mutum an taba kashe mutum da turewa ka ture shi ko hannuwa bi kai kasa haka ka ture mutum baya mutuwa in kashe shi za ka yi ba za ka ture shi ba sai dai ka yi mi kawai sai dai ka samu wani katon abu ko mai kai ko mai nauyi ka buga mai kaga sai ya mutu kuma kai ta buga mashi amma da Musa ture shi da ya kai ce ja daga nan kuma da hannu guda haka a tattara 'yan yatsu haka a game su a yi ma mutum haka shi ake ci ma alwakzu a wata kira ta Abdullahi dan Mas'ud falakazahu Musa duk ma'anar su guda daya sai annan Musa ya ture shi ba dai ya kashe shi ba sai dai dai ya ture shi wancan ya tahe shi kawai fa qada alaihi sai annan Musa ya sanadiyar mutuwar shi qala hadha sai annan Musa ya ce hadha min amali shaytan ya ce lalle wannan yana daga cikin aikin shaytan innahu lalle shi shaytan aduwun maƙiyi ne mudillin wanda yake mai batarwa mubin kuma mai bayyana adawa annabi Musa alaihi salam kaga sai ya dangana wannan aikin zuwa gawa kaga shedan hada min amali shaytani ma'ana wannan yana daga cikin aikin shaiɗan wanda zai zuwa ya rikitar da mutane a ce to ga yana annabi kuma yayi mi yayi kisan kai alhali kuma shi annabi Musa ba kisan kai shi ture shi ne sai aka yi sanadiya aka yi sanadiya kashe a musulunci ma in ka kashe mutum ba da gangan ba ka ba ka da laifi wurin Allah Allah ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dace da mu'mini ya kashe mu'mini ba sai da kuskure man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba duk wanda ya kashe mu'mini da kuskure to sai ya yanta wayan bawa kaga kenan mumini ba zai kashe mumini ba sai da kuskure ballantana annabi kuma annabin ma cikin manyan annabawa saboda haka kenan ba aiki ne na ganganci ba kuskure ne sannan kuma a dama shi kisan kuskure shine ko da mota sai ka buge mutum kuma kuskure ne ba ganganci ba ne saboda mi baka da niyyar kashe shi ko ba haka ba kana cikin ta ya mutum ya gitta maka ka bige shi kaga ba da gangan kai ba ba neman shi kake ka kashe shi ba ba ka hito ne kana neman ina yake yau sai na kashe shi ba ballantana ce ka kashe shi da gangan gitta maka yi ba yadda za kai ka taka burkin kuma dole sai ka take shi ko kuma wani yaro zai kwanta karkashin motar ka baka sani ba yana wasa kai baya baya ka take shi ko kai gaba ka take shi baka sani ba kaga duk wannan ba da gangan bane to kai ma Allah bai kama ka da laifi a matsayinka na ƙarami ballantana manya annabawa da haka kenan annabi Musa alayhi salam bai kashe shi da gangan ba shi yasa annabi Musa ya ce hada min amali shaytan yace lalle wannan yana daga cikin aikin shaytan innahu lalle shi shaytan aduwun maki ne mudillun mai batar da mutane mubinin kuma wanda yake bayyana yayin shedan makiyin mu ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shedan makiyin ku ne to ku rike shi makifa shi bayan sanyi da wannan kiyayya da adawa da yake da mu kullun tsaye yake kuma ya kamata a ce mun tashi tsaye muke eh ba mu yin sanyin jiki ba mu yin rauni ba mu rafa shewa mu ce ai yanzu yayi sanyi ma bari mu dan huta a shi ko kwana ba yi kenan bai kwana a rawaito cewa wani mutum cikin labarai da ake badawa wani mutum yana karkashin wata katanga kawai sai shaidan ya zo mai da siffan mutum ya ce mai tashi daga nan wurin ya ce me yasa ya ce katangan nan ta kusa faduwa irin zai rage ta faɗi ba gane da take ta caccage sai tashi yana tashi ya bar wurin kawai sai rib mutumin sai kama godiya da ka amma Allah sa kama da alheri wannan dattijo kai aikin alheri yanzu da da baka gaya mana ba kaga yace aikin alheri mi nayi yace ai ban taba aikin alheri ba tunda nake yace ga ka kuma dattijo kamar mutum yace ban taba yi ba ya ce abin da ya sani ce ka tashi daga nan don ka samu shahada ne yace da ka samu shahada gara ka tangar ta faɗi yace wane ne ka yace ni shedan ne yace Allah waddanka na unwaninka ai da bari da ma kai ta faɗo mani yace na san in ta faɗo ma shikenan duk zunubanka Allah zai gafarta maka kuma ka tayi aljanna to ba ni so a gani zahiri ya yi aikin ceto alhali kuma aikin bakin ciki ne yi lakiya yi to haka shaidan yake fa shaidan bai rabuwa da bai rabuwa da da mutum duk yadda za a yi ga kaya asara wani abu sai ya maka me muke jawo katangan ba ya rifta mai ita sai ce tashi daga wurin ta kusa waduwa shi mutum bai lura ba ya dan tsaya yana hutawa to haka shaidan yake Allah ya kare mu daga sharrin shi wannan shine abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam qala sai annabi Musa ya ce rabb yace ya Allah ya mahalicci na wannan galibi ita ce addu'an annabawan Allah suna kiran Allah suna roƙon shi da rabbi na ganewa ko duk addu'a annabawa da suka zo cikin alqur'ani mai girma duk za ka ga da rabbi suke kira duka rabbana zalamna anfusana rabbi ja'al hadha albalad amina haka za ka yi ta gani rabbi najini min alqawmi zalimin rabbi yace ya Allah mahalicina inni lalle ni zalamtu nafsi na zalunci kaina na cuci kaina faghfir li Allah kai mana gafara wa ghafara lah sai Allah subhanahu wataala ya mishi gafara innahu lalle shi Allah huwal ghafurur rahim Allah subhanahu wataala shine mai yawan gafara kuma Allah ta'ala shine mai yawan rahama ga bayinsa Daka annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala kaga imma annabi Musa yayi laifi in ma laifi ne to me an gafarta mashi in ma da gangan yayi ya samu me ya samu gafarin Allah subhanahu wataala ya ce inni zalamtu nafsi ya Allah na cuci kaina faghfir li ka gafarta mani fa ghafara lahu sai Allah subhanahu wataala ya mashi gafara domin Allah subhanahu wataala huwal ghafurur rahim to in ma laifi ne to Allah subhanahu wataala ya yafi Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba qala yace rabbi ya balici na Allah bima an'amta alayya saboda kyautar da kai mani wace irin kyauta Allah subhanahu wataala wace irin nema Allah ya mashi ta gafara ya samu gafaran Allah subhanahu wataala yace falan akuna zahiran ba zan kasancewa ba mai taimakawa ba irin zahir mai taimako mai agazawa mai kamawa lil mujrimina ga mutanen da suke masu laifi kamar irin wannan ba zan kara wato taimaka ma wani mutum mai laifi ba to anan wani suwa ne masu laifin falan akuna zahiran lil mujrimina waye mai laifi nan wurin waye taimaka ma annabi Musa ‘yan kabilar shi taimaka ma, kuma taimakon shi ne laifi, su ne masu laifin, ko ko mutane annab Musa ne masu laifi. Ha? Ko nan gaba, ko idan an sa mutane masu laifi, annabi Musa ya ce ba zai taimaka masu ba. suwa ake nihi ana nihin mutanen shi da ya kama mai taimaka ma masu laifi ne ko ko nan gaba ake nufi ko a cikin rayuwar shi ba zai taimaka wa mutanen da suke ya kama musu domin su yi laifi ba ha wannan ne ake nihi domin mutanen shi ba su da laifi mutanen shi ma laifi aka masu su ba su yi laifi ba laifi aka masu ai kuma annabi Musa bai yi da gangan ba bai yi dan ya kashe wannan mutumin ba yayi ne dan ya ture shi amma haka bata samu ba sai aka yi daidai da ƙarar kwana sai Allah ya mai cikawa mun gane ko wasu malamai suka ce a mutanen shi yake nufi saboda a lokacin nan ba shari'a ke akwai ba ba saukan ma annabi Musa shari'a ba banda dai Allah subhanahu wataala ya bashi atinahu a mun bashi hukman wa ilma walamma balaga shudda wasta wa atinahu hukman wa ilma mun bashi hukunci mun bashi ilimi kuna ganewa ko to amma dai ba bayan shari'a ba wanda ta yi bayanin dalla-dallan abubuwa ba tunda a lokacin annabi Musa ba bai fara da'awa ba bai fara wa'azi ba bai fara gaya ma kowa ko addini ba babu wanda yake gaya ma ana wani zamani na wani lokaci saboda haka a lokacin Allah bai bayar shari'ar da za a zanki wa'azi da tunatarwa da ita ba wasu malamai suka ce tana yawa waɗannan abubuwa da yake yi a da ɗabi'a shi ne yake yi ko kuma saboda ya ji ga mahaifiyar shi inda mahaifiyar shi tana akan sauran addinin annabawan Allah subhanahu wata'ala da suke wannan lokacin ko bani Isra'ila galibin su da suna akan addinin annabawan su to ita ma kaga ɗaya daga cikin su ne tana yiwa ziyarar da yake mata renin da ta yi mashi tana yiwa yana jin tana dumumuwa na addini ya rike wallahu ta'ala alam to annabi Musa alaihi salam ya roki Allah subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala kada ya ba shi damar taimaka ma wato mutane waɗanda suke masu aikata asha. Fa asbaha fil madinati khaifa sai annabi Musa ya tashi ya waye gari a cikin garin a cikin tsoro saboda mi saboda yayi kisan kai an ce da ya kashe mutunan nan binne shi yayi gina ya rabe ya binne shi a cikin turbin shi to fa asbaha khaifan fil madina sai ya waye gari yana jin tsoro a cikin gari ya tarakkabu yana taka tsantsan yana tsoron ka zo neman shi yana tsoron ka a cika bincike ina wane yake wasu su ba da labari an kashe shi yana nan yana taka tsantsan yana bi yana dan bi a hankali a hankali ko da dai yana neman shi fa idan ladhi istansarahu bil amsi sai ga wannan mutumin wanda ya nemi taimakon shi a jiya yastasrikhuhu yana ƙara neman agajin annabi Musa wannan mutumin wanda sanadiyar shi aka kashe wannan ma'aikacin gidan Fir'auna sai ga ya kuma ya ƙara jan wani hadan kuma fa idan ladhi istansarahu sai ga wanda ya nemi taimakon shi bil amsi ajiya yastasrikhuhu yana mi yana ƙara neman gudunmuwa da agajin shi tunda ya ga annabi Musa ya ce Musa zo ka kama mani wannan mutum so yake zalunce ni zo ka kama qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce mashi innaka laghawiyyun mubin annabi Musa ya ce mai innaka lalle kai la lalle wallahi ghawiyyun kai mai yawan hallaka ne mai yawan bacewa ne mubinin kuma mai bayyana halaka ne kai kai halakakke ne kai ba kai bane jiya na same kuna rigima yau kuma wata rigima ka kara daukowa annabi Musa mai wa'azi ce kamar irin wannan wannan ba ya da kyau ba daidai bane falamma an arada to lokacin da annabi Musa yayi nufin an yabtisha ya ƙara damƙashi billazi huwa aduwwul lahumma ya kai damkan shi ga wannan wanda yake makiyinsu ne cikin dangin firauna qala ya musa sai yace ya kai annabi musa shi wanda aka so a damkan kenan labari ya bazu an ji labarin cewa jiya ya kashe wani ya je ya kama shi sai yace ya musa ya kai annabi musa a turidu an taqtulani kana so ka kashe ni ne ma a yau kama qatalta nafsan bil ams kamar yadda jiya ka kashe wata rai in turidu kai ba ka san komi illa an takuna jabbaran fil ardi sai dai ka zamanto mai taurin kai da tsaurin kai a ƙasa wa ma turidu an takuna ba ka san ka zamanto minal muslihina daga cikin masu kawo gyara sai dai banna ka kashe wani kuma so kake ka ƙara kashe wani yau ko ko me kake nufi to shikenan ana nan ana nan annabi Musa ya ci gaba da sauraren abin da za ya faruwa yana jiran ya ji me za ya faruwa labari ya kai ma fir'auna cewa an yi kisan kai an kashe ɗaya daga cikin ma'aikatan shi manya masu dahuwa abinci cikin gidan shi fir'auna ya ce a ji a bincika a ga wane ne ya kashe shi sai labari ya so cewa ya annabi Musa ne ɗanka ne shi ne wannan aiki وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل سوى نمتن يزو وسنتي شمعون سننش وسكما سنتي سنن شمعان وسكما سنتي سنن حزبيل أما دي سنة إيدا يوا سنين أولن الله waja rajulun Allah ta'ala ya ce wani mutum ya zo min aqsal madina daga ƙarshen gari yas'a yana ta sauri yana gaugawa yana zuwa kala yace ya Musa yace ya kai Musa innal mala'a lalle fada fir'auna fadawan fir'auna fa ya tamiruna bika suna can suna yin shawara cikin ɗakin taro saboda kai li yaqtuluka dan su kamo ka su kashe ka fakhruj saboda ni shawara ta gare ka ka fita daga gari ka tsere ka gudu kawai inni laka minan nasihin lalle ni a gare ka lalle yana daga cikin masu nasiha ina maka nasiha ina jan kunnen ka ka gudu saboda waɗannan mutanen sun kashe mutane da yawa kashe mutum wurin su ba wani abu bane ka gudu kawai ka tafi ka kuma shi annabi Musa da ma ya san sharrin su ya san sharrin Fir'auna ya san zaluncin fir'auna da irin babakin ran fir'auna da yadda bai mai da rai wani abu ba kawai sai ya aiki da maganan wannan bawan Allah da ya bayi shawara da kharaja sai ya fita minha daga garin khaifan yana jin tsoro fir'auna ya fita yana annabi Musa fita yana jin tsoro ya taraqqab yana waiwayawa daman shi da hagun shi yana waiwaye yana tafiya an ce annabi Musa ya fita ba guziri ba kaya shi kadai ya ta haka nan ba kuɗin da za su saya abinci ya zanki cin ciyawa ganyen itace so ya zanki ci aka ce har ka kalli cikin shi ma za ka ga canwan ganyen itace ga yanan kamar saboda yawan cin shi kamar ga cikin shi ma ga yanan yana bayyana ya yi tafiya ta kwana takwas ba ƙasa daga garin zuwa inda ya tai Madiyana ya tafiya ta kwana takwas domin a ƙawahuwa ta yi kwana takwas ake yi sai da annabi Musa ya wannan tahiyyar yana ta tafiya ba Allah an ce har sai da ƙawahuwan shi suka kumbura sau da wahalar tahiya ga ba abinci sannan ga wahalar tahiya yana isa garin abin nan kawon shi gaba ɗaya ƙasan kawon shi ya kware kama an cire mai soshet irin wani ciwo da ake ce ma farfaci sunan ciwo ne daga cikin ciwon da yake kama kafa sai sai kafa ta yi ta wani kwalkwali kamar kamar mutum na irin salinta ta mace shi kaga mutum ya sulbe kaga wani abu ya fita daga cikin jikin mutum abin da ya samu annabi Musa kenan yana isa wannan garin Ƙara ya ce, Rabbi ya Ubangiji na Allah, najjini Allah ka tseratar da ni min alƙaumi zalimin daga mutane waɗanda suke a zalimai. Walamma tawajjaha Allah subhanahu wataala ya ce lokacin da annabi Musa ya fuskanci tilqa a Madiyana wajen Madiyana. Madiyana sunan mutum ne. Madiyanu ibni Ibrahima sunan mutum ne. Aka kira shi aka kira shi da mi aka kira wato garin da sunan shi to lokacin da annabi Musa ya nufi can wurin qala yace asa rabbi mahalicci na Allah subhanahu wataala ya kusa an ya hadiye ni ya shiryar da ni sawa sabili wato daidan hanya ya gwada mana hanyar da za ni bi in isa wato wannan garin kuma in na je Allah subhanahu wataala zai kare ni ya tsare ni kuma haka aka yi annabi Musa yana isa wannan garin sai ya katari da wato mashayar garin inda ake ba dabbobi ruwa da inda ake daukar ruwa ana rafi samu mutane daga nan dai abin da ya faru insha Allah karatun mu na gaba zamu gani insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya sa mu gyara Allah ya yafe mana na'am
wannan yana tambaya cewa tallatawa
sallar gawa yake tambaya me ake karantawa bayan lima ana karanta fatiha a kabbara ta farko kabbara ta biyu a karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku ayi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu ma ayi addu'a ga mamaci da sauran mamata da kuma rayayyu Mm. in kuma mutum ya so yana iya yin addu'a tun kabbara farko kai mata addu'a ta ma ta bi kai addu'a ga mamaci ta uku ma addu'a ga mamaci ta hudu ma dan ka ga dama kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ah, ko ta uku ko ta biyu in kuma kana so sai kai ta addu'a gaba daya da yadda mutum insha Allah sallah ta yi na'am
To, shi kuma wannan yace shi na da aboki Kirista sai ya gayyace shi sallar su ta Kirsimeti. Ya je ya ta s- murna ya ci abinci. To ya yi daidai.
wannan tambaya ana ta yin ta yi sai ta kawai ta yin ta ake ta yi a gari
Wannan yace an ce ladan mai kiran sallah a lahira za a ta za a daga shi sama kowa ya gan shi. Yake tambaya to shi liman muke samu sakamakon shi.
shi ba ce an daga shi ba an ce za a daga ladan za a mai dogon waya ko ya gani shi ranar alkiyama to shi liman ba shi ba gayi ba amma kai ka san lima ya hila dan ko na'am
Wannan kuma yace shi na da mata biyu guda na da ɗaya guda ba ta da ɗaya. domin buƙatawar karatun yaran radda ya baya wajen mai ɗiyan amma yana zuwa wajen su don ya gaya da karatun nasu ke ci gaba sai ita wadda ba ta da ta ce yana cin amana ta saboda yana zuwa lokacin yana wajen ta ya ce ya ce yana da mata guda biyu guda ba ta da ɗaya guda tana da ɗaya to ita mai ɗiyan ranar da ba rana aikin ta ba a saboda karatun yaran yakan buƙaci zuwa a, ya zanna tare da yaran ya ga karatunsu ita kuma wadda ba ta da ɗiyan sai ta ce yana cin amanat ana yawa da walakin ana yawa kuma kishi ne mai yiwa a ta ga wani abu mai yiwa kuma kawai tsananin kishi ne ba a hana idan kana da mata biyu ba ko da ba rana aikin macen bane ka je wurinta ba kuma ka zanna ku yi hira ba hana wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi hira ku yi magana duk ba a hana ba amma inda kake ma wannan ita ma in ranar da ba rana aikinta ba ya kamata ka yi kakka yi ma wasu wasu ba kai ma an kai haka nan bai da kyau zalunci ne bai da kyau da haka kenan ba laihi ita wannan mace ta san cewa bai saba ma addini ba inda yana mata ita ma ranar da ba rana aikin ta ba yana zanna a wurinta ita ma in tana da wani abu ya zanna ya hira da ita a kai zan ki amfani da da yara shi kuma da o yaran yake zanna yana abin da yake yi wannan bai da kyau in in yana yi ne tsakani da Allah saboda karatun yaran to bale kuma maganin wannan a- a kawo ƙarshen irin wannan abin tun da diba karatu dadewa yake yi ya ce yaran su zanke suke shi muna to zo ɗakin waccan dan ta san lalle dai karatun yara ake diba ba uwar yara ake diba ba idan abin zai kawo tun da diba karatu lokaci zai ɗauka yana ya ɗauka awa ɗaya da shi kuma wanda ba wurin ta kake ba kaga bai kamata ka yi awa ɗaya ba irin dai minti biyar minti goma zuwa sha biyar yawa in tana da wata hura nan ka shawo wani ɗan lemu ta gyara ka sha da masu matan biyu ha
Baba ya rama. Ta can guda ma wajen ku ne.
to haka abin yake a zan da a yi hira wannan babu matsala amma a ɗauki lokaci mai tsawo to kaga zai kawo a tsaniya da rigima to kamata ya yi ya zanki ce ma yaran su same shi wurinta kabanta a yi komi da komi ya yi saboda a zauna lafiya na'am Kin sai wani mai tambaya a zuwa dangane to da bari bari bari a kira sallah sai mu ci gaba
karatu- dangane da karatun da yake yi. Wasu kuma sun yi balaguro suna neman da addu'a Allah ka suna wani ba Allah yana barin addu'a game da karatun da yake yi Allah subhanahu wataala Na faɗa mai.
samu karatun albarka da kuma sauran mutane da duk suke bara addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya biya mu kowa bukatar shi Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira babu komi
Eto, ni sa labarin ne zanen baku dai. Allah ya samu ne mataimakin shugaban Mandarin. eh, Director Regional. Wannan tunan HEN. Yawwa.
ma akwai mai tambaya ɗaya ko biyu sun gane ɓangaren tiktok na alheri Allah ya saka da alheri amin amin amin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bar mu tare nan duniya kuma ya hada mu aljanna tare akwai mai tambaya na'am Wa wani ne aka aiko mai waya ko mishi eh daga garin su ko daga gidansu aka aiko mai ayata alqur'ani aka ce rubuta ta ya hada da wani abu in ya wanke ya sha ko haka daidai ne qur'ani ba a hada shi da komi a hada shi da wani abu to sabanin koyarwa ne kuma sabanin abinda malamai suka halatta cewa ana iya shan qur'ani ana iya rubuta wani abu na alqur'ani a sha waɗanda suka ce ana yawa ba su ce a haɗa shi da komi ba wasu sun ce ba a yi baya da kyawu bida'a ne domin ba a taɓa sha zamanin annabi ba Allah an rubuta ayata alqur'ani wasu kuma suka ce tunda qur'ani ne aka rubuta ba laifi bane a sha shi to saboda haka haɗa shi da wani abu ba daidai bane a sha shi haka nan kawai qur'ani sai an haɗa shi da wani abu qur'ani babu kamar shi magani ne mai ƙarfi ya fi ƙarfin komi kuma abin da ya fi dacewa da ka rubuta a sha a karanta a tofa cikin ruwa ita ayan ya fi kusa ga dacewa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya tofa a ayan cikin ruwa ya shanya ruwan ya fi alheri gare shi na'am abinda ba abin newa ya ce menene hukuncin a rubuta wata ayata alkur'ani a ajiye ta gefe saboda tsaron Tsaron gida ko ɗaki. Ko abin ne ba abin ne wa bai kamata abin ne ba. A- Amma ana iya rubuta a aji. Ana iya rubuta a aji a zankin neman taimako da ita wurin Allah Allah ya tsare gidan ya tsare ɗakin. Wannan babu laifi a cikin insha Allah. Ta ƙarshe. Tambaya ta ƙarshe ga ta nan. Dama mutum uku ne muke so. Na'am. Kamar yaya?
ayoyin Qur'ani ma Eh kamar yaya a rikita su.
bayan da ake rubuta sai ga an dauko falaki za a yi sai a ji a dauko wallahu aya
Idan an karanta in an rubuta aya ɗaya na'am kuma sai a ɗauko wata.
na'am Qur'ani ne ai. Hmm. Duk Qur'ani nan nan baya da wani laifi. Abin da ba a so ai a sa wasu abubuwa wanda bai dace ba amma Qur'ani da Qur'ani ai abin nan ne. Nurin ala nurin ne. Qur'ani ne da Qur'ani. amma dai abin da ya fi dacewa wato shi ne mutum ya guji saɓani ya guji abin da yake da rigima ya aikata abin da babu rigima a cikin shi ka tofa ya fi ka rubuta ɗin duk da yake an samu magabata sun ce ana iya rubuta Allah ya samu dace waye wannan mai yi nan wajen mutum yana da dama ya umara bai samu dama ya aiki hajji ba ai daga samun daman ne ba ka da halin aikin hajji wani ya ce ma ka ta yi umara sai ka ce a'a sai na yi hajji yaushe za ka hajji ba ka da hali amma shi ya samu ya samu daman ya zo ka rakka shi ko kuma ya isan ya ka cikin jama'a shi ka je kai ba sai ka ta yi ba ko ba haka ba ne saboda haka mutum bai samu daman a yin aikin hajji ba yana yi kamar kai ne baka samu daman yin zakka ba sai ka ce baka sadaka sai ka fara yin zakka ina kudin zakkai hakarin ne umara ana abin nan akwai halaccin a yi ta ba a je aikin hajji ba Allah ya sa mu dace da hajjin da umara Allah ya kara azurta mu da yin su Allah ya sanya mu cikin masu yin su akai akai dukkan mu nan gaba ɗayan mu wanda bai je ba Allah ya kai shi wanda ya je kuma Allah ya ƙara maida shi ko umara ko aikin hajji wanda bai aure ba Allah ya bashi domin ya ji daɗin rayuwa wanda ya samu kuma Allah ya ƙara mashi domin ya ƙara daɗin rayuwa wanda ya ƙara kuma Allah ya ƙara mashi shi ma domin ya ƙara jin daɗin rayuwa wanda ya ƙara Allah ya ƙara mai shi ma Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka samu cika da imani Allah ka rufa mana asiri wannan sanyi da muke ciki Allah ka nuna mana wucewar shi lafiya alherin da yake tare da shi Allah ka ba mu sharrin da ke tare da shi Allah ka kare mu mutanen da suke amfani da shi suna aika aika a cikin dare Allah ka shirya su ya Allah Allah ka maido su bisa godabe na kwarai ya Allah Allah ka sa su bar waɗannan mugayen ayyuka ya Allah Allah ka azurta su da aikin yi, Allah ka azurta su da kasuwanci, Allah ka raba su da shaye-shaye wanda yake kai su ga ɗaukar kayan mutane ba da haƙƙi ba ya Allah. Allah ka tsare mana ƙasar mu ya Allah, da ƙasashen mu ma gaba da ya Allah. Allah ka tsare su ya Allah, Allah ka kawo ƙarshen fitattunan da ke faruwa a cikin su. Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu ko ina suke ya Allah. Allah ka tsare mana shugabannin mu ya Allah. Allah ka ƙara tabbatar da tsaro mai kyau a cikin ƙasashen nan namu ya Allah. Allah hatsade da ke faruwa tsakanin shugabanninmu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka sasanta tsakanin su Allah ka kawo fahimta juna tsakanin su ya Allah mai gaskiya Allah ka bashi gaskiya mara gaskiya kuma Allah ka sa ya gane baya da gaskiya ya dauka Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka sa mu cika da imani ka kawo mana karshen wahala gaba daya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ruwa mana asiri duniya da lahira waɗanda suke kwance ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya suna mace koko ba mace suke ba Allah ka ba su lafiya waɗanda ma suna iya yawo da ciwon da ke gare su Allah ka ba su lafiya ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa kuma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama ya Allah Allah ka kare mu daga jahannama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin